akan izihi na arba'in daidai an taso daga sama in kuma an taso daga ƙasa izihi na ishirin wala tujadilu mai waka yana cewa wala tujadilu dajici da su kura da su damusa akwai wahalar karatu ga wala tujadilu ga wanda ya taso daga ƙasa masu karatun allo an sha wahala lokacin da muka zo wala tujadilu tana yiwa komai kai shi ban ma sani ba mu dai muna karatu ma san me muke karantawa muna koyan shekara shida zuwa bakwai na yan kankana ba ma san me muke karanta mu dai muna karatu kawai to Allah ta'ala ya ce wala tujadilu alal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون الله من جرما دوكك يتي ولا تجادلوا أهل الكتاب kada ku yi jayayya da ma'abuta littafi kada ku yi rigima da ma'abuta littafi su ne yahudu da nasara illa billati hiya ahsan sai dai da jayayya wadda take ita ce mafi kyawu ko kuma sai dai da halayya da ɗabi'a wadda take mafi kyawu in ba haka ba kakku yi rigima da su in rigima ce za a yi kawai a yi ta gardama a yi ta jan ido rai ya ɓaci zukata su yi baƙi kirin kaji kana jin haushi shi ma yana ka a yi wannan a yi mai kyawu ai wadda ake neman gaskiya a cikin wadda ake neman bakin zaren gaskiya ina ne yake kowa ya zo da niyyar ya gane gaskiya to kun irin wannan jayayya kuma jayayyar da zan girmama ka kai ma ka girmama ni a matsayinka na mutum ni ma matsayina na mutum mu girmama junanmu ba jayayyar da za mu yi ba ana ana rigima addini ana bige-bige masu yayin su biyu ana kulli da kulli kwana cin kwalar juna kwana zagin juna ka cika zakka rigima ta kai rigima kai ma ka cika zakka ubanka yayi kaza shi ma yace ubanka yayi kaza to Allah ba ya san irin wannan rigimai ta addini Allah ta'ala cewa ai wajadilhum billati hiya ahsan kai musu jayayya da abin da yake shine mafi kyau muna ganewa ko jayayya wadda take ita ce mafi kyawu mana da ɗabi'a wadda take mafi kyawu ga samun lada ita ce halayya da za ka gwada ma mutum shine tunkarar tsananin mutum kai kuma da taushi tunkarar kushin mutum kai kuma da haɗe kushin shi yana hushi yana cika yana bacewa yana bata da kai kuma kana dariya saboda ba abin da ya kawo ka ba abin da ya kawo ka ka nuna mai gaskiya ya gane gaskiya shi ya kawo ka ba rigima ba ce kawai ta duniya ba rigima addinin musulunci ce amma yadda Allah subhanahu wataala ya ce idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe da aiki ko da kalma wadda take mafi kyawu daga wadda aka ma mara kyawu kai sai ka yi magana ko ka yi aiki mai kyawu sai zallabi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamid idan ka game da mutumin da tsakanin gari shi akwai baka kiyayya akwai baka adawa ba ka sanya kuna kiyayya sosai to ka da kamar wani babban aminin ka kamar wani babban masoyin ka ka nuna mai kauna da soyayya shi ne nan ma Allah subhanahu wataala yake gaya mamu cewa wala tujadilu alal kitabi illa billati hiya ahsan sai dai da ɗabi'a da halayya wadda take ita ce mafi kyawu daga ainihi wadda za a maku mara kyawu ku ku nuna halayya mai kyawu abinda addinin musulunci ya nuna maku kenan cewa ku nuna halayya mai kyawu ku nuna ɗabi'a mai kyawu ku da ke da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaqi an turo ni ne domin in yi da cika manya-manyan ɗabi'u masu kyawu annabin ku kenan fa da annabawa sun kara aikin su gaba daya akwai inda ba su yi da cika ba manzo Allah ya cika shi sallallahu alaihi wasallam to ku yi kokari ku bi sabon wannan annabin naku wanda yafi kowane annabi daraja wanda yafi kowane annabi matsayi ku nuna halayya mai kyau sai Allah ta'ala ce illa alladhina zalamu minhum sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin ahlul kitabu ɗin suka wuce iyaka wurin wurin nuna maku kiyayya da kuma me da kuma wurin taurin kansu wannan da zalunci ne sun zalunci kansu da wannan ba su karɓi nasiha da kuka yi musu ba sa'annan kuma saukin da kuka yi musu wurin tattaunawa bai amfane su ba to wannan kuna iya amfani tare da su da tsanani da kausasa magana saboda min saboda sun ji karban magana ko saboda su ma sun yi wata aika aika wadda bai kamata a kyale su ba to sai ku rama wannan wani tafsiri ne da malamai suka wasu malamai suka ce illal ladina zalamu minhum sai dai waɗanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin su to su kan ku kyale su ku kausasa musu kamar yanda suka yi kakkausan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallama bal sun cutar da shi cutar da manzo Allah kuma baya da kyau kowa ya cutar da manzo Allah sai ga sai ya ga abin da baya da kyau ko kuma malamai suka ce illa allazina zalamu minhum sai dai waɗanda suka tabbatar da da da Allah subhanahu wataala suka ce Allah yana da da waɗannan kakku raga musu kakku sauƙaƙa musu ku tsananta musu saboda sun yi mummuna aiki dangana ma Allah subhanahu wataala da ba karamin mummuna aiki bane wanda Allah ya ce sammai bakwai suna kusa su faɗo su kyakkece su caccake saboda ana cewa Allah na da da ƙasa tana kusa ta ɓare da tsage duk ta girgiza da mutane saboda ana cewa Allah yana da da duwatsu su ma suna kusa su faɗo duk su watse su zama gari saboda jin zahin ana cewa Allah yana da ɗa an da aulin rahmani walada dan an ce Allah yana da ɗa sama sai ta ji kamar ta zage ƙasa ma haka nan duwatsu ma sai su kamar su zanki babbarewa suna zama gari kuma yan bari lil rahmani an yantashi da walada bai dace da Allah matsayin shi na Allah ba ya rike da ba mi zai da shi in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda babu wani wanda yake cikin sama ko ƙasa face yana zo ma Allah ne matsayin shi na bawan Allah ba dan Allah ba. Saboda waɗanda suka gaya ma Allah subhanahu wataala cewa yana da ɗa to waɗannan kakku raga musu. Ku kausasa magana gare su domin sun yi kakkausan magana ga Allah. Ko kuma waɗanda suka tabbatar da abokin tarayya ga Allah. Su ne mushrikai. waɗanda suka tabbatar da gumaka cewa ababen tarayya ne ga Allah subhanahu wataala ana bauta musu kamar yadda ake bauta ma Allah su ma kakku raga musu da kuma waɗanda suka ce hannun Allah kamamme ne rikakke ne ma'ana hannun Allah ba ya da kyauta ba ya badawa su ne yahudu waɗanda suka faɗi wannan su ma kakku kyale su kakku raga musu yahudawa saboda zalunci suka ce ma Allah subhanahu wata'ala marwaci ne wani wuri suka ce ma ba ya da abin da za ya badawa fakiri ne to rishin kunyan ba yahudi kuma abin mamaki ba shi bai ba yahudi ba ya da gunki ba Allah nan dai da yake gaya ma wannan bakan magana kuma shine Allah shi shi ce ba yahudi kenan shi ba kaman arna yake saura ba suna da gumaka shi yasa suke gaya ma Allah a shi Allah dai da yake gaya ma wannan magana kuma shine an jima za ya zo ya bauta ma kamar yadda annabin da ya kashe baya da wani addini sai addini wannan annabin kuma za ya kashe shi kuma ya dawo masallacin annabi ya ci gaba da sallah Tana ka suka gaya ma Allah subhanahu wataala na mummunan magana. Wanda Allah subhanahu wataala hannun shi bude yake. Bal ya dawo, na da su ne Allah ya ce hannayen Allah bude suke. Yin fiko kaifa ya sha. Allah yana badawa yadda ya ga dama. Bada wadda in ya bada babu abin da yake ragewa cikin abin da ke wurin shi. Ba abin da ke ragewa. Ba kamar kai ne in kana da dala ɗari ba in ka ba da kadago sun zama ɗari ba. Shi Allah ba su ragewa suna na yadda suke. Ba abin da ya rage. Muna fahimta ko shi Allah ba abin da ke ragewa. Bayan ƙasa arzikin Allah yana nan yadda yake. In ya ba kowa duniyar nan. Kowa ya rubuta abin da yake so. Allah arzikin shi yana nan daidai bai rage ba. Haka in ya hana ba wani karuwa ya ba, yana nan yadda yake. Amma Yahudawa saboda rashin arziki, suka dangana ma Allah subhanahu wa ta'ala to dai ire-iren su waɗanda suka yi waɗannan munanan ayyuka Allah ya ce banda su illal ladina zalamu minhum banda waɗanda suka yi cuta da zalunci daga cikin su. Ma'ana ko kuma Allah subhanahu wataala yana nihin kada ku shiga cikin rigima tare da waɗanda ta ku yi jayayya tare da waɗanda suka shiga cikin alkawari waɗanda suke kafirai ne na amana waɗanda suna ba ku jizya suna ba ku haraji duk shekara sai dai da hanya wadda take mafi kyawu sai dai waɗanda suka yi zalunci su ne waɗanda suka yi watsi da wannan amanar da ke tsakaninku da su kuma suka ce ba su ba da jizya ba su ba da haraji da ake badawa waɗannan sai a yi jayayya da su da takobi mana waɗanda suka yi zalunci su ne waɗanda suka ɗauki makami su yaƙe ku ko kuma ka ku kyale su ku ɗauki makami ku yaƙe su wannan aya mai girma tana yin nuni akan halaccin tattaunawa a cikin addinin musulunci tare da kafirai ya halitta tattauna tare da kafirai tattaunawa domin a gano addini domin a gaya makafarai addinin musulunci in suna neman jayayya sai a yi da su ya nuna ana iya yi muna ganewa ko sannan kuma wannan aya tana nuna halaccin mutum ya je nemi ilimin jayayya ilimin rigima ilimi ne tsare ne ko ya shaki yana da littattafai ba kai ne za ka zanna ka kirkira akwai tsarin da malamai suka mashi ilmul jadal ake ce mai ilimin jayayya ilimin jidal kuma ilimi ne mai fadi kana yi kare da rayuwarka baka kare shi ba yawa ke gare shi amma ni za ka koyi shi da gwargwadon yadda za ka yi jayayyar da za ka kare addinin musulunci kawai sauran wasu abubuwa ka bar su domin in ka shiga cikin shi kai nutso cikin shi to addinin ma kana iya karyatawa to akwai baki-baki akwai wasu abubuwa da suka yi mahimmanci sai ka koye su eh sunan rigima ne kai za a koya ma ga yadda za ka kare kanka in mutum ya ce ma kaza ka ce mai kaza to in ya ce kaza ka ce to kai kuma kaza wa kawai a tsaya daidai nan wurin ko wasu abubuwa da in aka yi nutso aka shiga ƙurya a ciki to shi kenan sai ka kana kokarin ma kallon alƙur'ani ma kana iya cin gyara sunnan manzala ma kana iya cewa kana iya cin gyara sunna taifirawa da yawa kana cewa ƙarya ce baka ma yarda da ita ba da ta kare ta abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin su akwai wanda suka yi irin wannan karatu masu ilimi ne sosai sun yi zurfi a cikin karatu daga karshe suka zo suna karyata manzon Allah cewa ba su ma yarda da akwai dujal ba ba su ma yarda da mahadi ba ba su ma yarda da shiradi ba ba su ma yarda duk wasu abubuwa da ba su yarda da azabar kabari ba ba wani hadisin a'a waɗannan saboda tsananin hankalin nasu ya tafi kwarai cikin wannan ilimin sai suka dawo kuma kaga bai yi amfani ba ilimin da zai sa ka karya ta ma'aiki ai kaga baya da gara maka a koyi shi to ilimi ne mai zurfi yana nuna halaccin neman neman ilimin jayayya da gwargwadon buƙatar ka kara addini da shi ba dan ka zama wani abu ba domin ilimi ne ha abin na har profesor sai ka zama cikin shi har doktora na yi cikin shi Doktor ɗan rigima. Shi kawai ɗan rigima ne. Akwai. Su jami'an musulunci suna da wannan ilimin na ƙasashen larabawa, amma dai banda jami'an Madina, jami'an da suka ƙoƙarin tabbata akan tsantsan sunna din ba tare da sun garba su ilimin muka ba to ba su da wannan masu jami'o'i na kasashen laraba duk suna da wannan bangaren a za akwai wannan bangaren akwai bangaren mutanen da mabarin su da addini kuma jami'ar ta addini in kana so ka je a koya ma inda za ka jayayya da addinin kuma cikin jami'a ta addini jami'a addini ce amma nan za a koya ma cewa nan mu ba mu da addini kuma bangare ne na jami'a wani fakilte ne babu komai cikin shi sai ni kawai sai ba ransu da addinin musulunci kuma cikin inda inda cikin jami'a addinin ba suke abun mamaki kenan kawai nan mu ba ruwan mu kar ka zo ka ce mu Allah ya ce nan wurin su ba wurin Allah ma suna yi mai gyarawa saboda haka kar ka kawo magana Allah ko magana annabi nan nan ba wurin ta bane nan ka zo matsayin mutum kawai a zo a zuba maka karatun banza da wuri ba akwai irin wannan Allah kiyaye mu Kira ke nan da ya halitta ya halitta mutum ya koyi ilimin akwai ilimin yana ce ma ilimin mantiq ko ilimin jadal duka sunan shi ne bangare bangare ne falsafa filo da larabci duk bangare ne duk bangare ne ilimin da yana da bangarori akwai ilimin gaba daya wanda za ka zamanto kwararre kai ma ka iya koya ma kowa ciki akwai kuma bangaren da za ka koyi daidai bukatar ka kara addinin musulunci wasu ma malamai suna cewa wannan dole ne dole ne neman wannan ilimin saboda me ya zamanto dole in ba ka da shi kuma kana tare da makiya addinin musulunci da yawa in ba ka da gindin wannan ilimin ka sha wahala gare su za ka je ka koya Allah ya kiyaye mu to sai Allah subhanahu wataala ya ce wa qulu amanna billadhi unzila ilaina kuma ku ce mun yi imani da wannan abin da aka saukar da shi zuwa gare mu ma'ana alqur'ani kenan ko wa unzila ilaikum kuma mun imani da abin da aka saukar da shi zuwa gare ku shine littafin at-taura da injila duk mun yarda ma'ana in kuka zo tattauna da su ga abin da ya kamata ku gaya musu mu littafin mun yarda da shi kuma na ku mun yarda da shi asalin littafin da Allah ya saukar da shi gare ku mun yarda wa ilahuna wa ilahukum wahid abun bautawa mu da abun bautawa ku duka ɗaya ne shine Allah subhanahu wataala wa nahnu lahu muslimun kuma mu ga Allah subhanahu wataala masu mika wuya ne mana yana daga cikin tattaunawa da jayayya mai kyawun da Allah ya ce a yi ku gaya musu wannan magana yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ahlul kitabi suka gaya muku kar ku gaskata su kuma kar ku karyata su abin da ka ji ahlul kitabi na faɗi kakka ce gaskiya ne kuma kakka ce ni kakka ce ƙarya ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku dai ce musu amanna billahi wa kutubihi wa rusulihi mun yarda da Allah mun yarda da littattafan Allah mun yarda da annabawa da manzannin Allah manzo Allah ya ce in ƙarya suka faɗi kun ga ba ku gaskata su ba in kuma gaskiya suka faɗa muku a cikin littattafan su kun ga ba ku ƙaryata ba ba ku yi laifi ba to shi yasa manzo Allah ya ce ka ƙaryata su kuma ka aini saboda littattafan su asali Allah ne ya saukar da su ga manzanninsu da suka gabaci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Kaga asali gaskiya ce, amma saboda Allah mai girma da ɗaukaka bai ba waɗannan littattafai tsaro irin waɗanda ya ba alƙur'ani ba, to komi yana iya samun su, wani yana iya canza su, wani yana ɓata su, wani yana karkatar da gaskiyar da ke cikinsu zuwa ga ƙaryar da ta dace da shi. Allah bai tsare su ba kamar yadda ya tsare alƙur'ani mai girma. sai alkurani Allah ya tsare shi Allah ya tsare shi da yadda Allah ta'ala ya bada dama a hardace shi su kuma littattafan da Allah ya saukar da su ga annabawan da suka gabata ba a hardace su ba su hargatuwa Allah bai ba da dama har da su ba amma mu yanzu za ka samu musulmi ya haddace kuma bai ma sa abin da yake karantawa ba amma kuma ba ya faduwa bai manta aya bai manta wasali bai manta baki amma an kace mai me ma'ana ayoyin bai sani ba saboda tsaron Allah Allah ya bashi kuma ya zanna yana rubutawa sai ya rubuta Qur'ani tun daga farko har ƙarshe amma bai san ma'anar shi ba ya zo ya wata da watanni yana rubuta shi sai ya tun daga Fatiha min al-jannati wan nas ya wasalce shi kuma ras ba faduwa ko gyara ba ka gani ciki saboda baiwa da hikima ta Allah subhanahu wataala kuma bai san me ya rubuta ba ba zai iya fassara maka shi ba kyauta ce ta Allah subhanahu wataala kuma ka samu wani ya haddace ya san ma'anai ka samu wani ya haddace da kirawoyin alkur'ani mai girma gaba daya kuma ya san me yake karantawa da tajwidi da komai duka Allah ya bashi Allah ya kara mana kyautar shi da neman shi amin
sai Allah ta'ala ya ce wa kadhalika anzalna ilaykal kitab alladhina atainahumul kitaba yu'minuna bihi ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك الله سبحانه وتعالى يقوم كمر هكا تبين لمك سبكر بل تتفند سكتباتي القرآن من جرما أنزلنا إليك الكتاب هكا مك سبكر مك كيما دا القرآن من جرما أي من سبكر مك دا القرآن من جرما ينا مي قسكتاوا دا دكا لتتفند سكتباتيش duk littattafan da suka gabaci alkur'ani alkur'ani yana cewa gaskiya ne abin da suka faɗi ko kuma kamar yadda muka saukar da alkur'ani haka muka saukar da littattafai zuwa ga annabawan da suka gabace ka mana da abin guda ɗaya ne duk mai zo musu da wahayi shine wa shine mala'ika jibril dukkan su wahayi na zo musu ne ta hanyar mala'ika jibril ba shikenan ba sauraka tsarin iri ɗaya ne irin yadda Allah yake turo mala'ika Jibril zuwa ga annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi sallama haka kai ma ya Rasulullahi Allah ya aiko maka mala'ika Jibril raka abin daga wurin Allah ne yake shaidawa Allah ne mai sabkarwa din raka sun yi tarayya gaba ɗayan su dukkan su sabkakin littattafai ne daga wurin wa daga wurin Allah subhanahu wataala walladina atainahumul kitaba Allah ya ce to waɗanda muka ba su littafi mana waɗanda muka ba su littattafai littafi a nan wurin ana nihin littattafai jinsi na littattafai ake magana ba littafi kwara ɗaya ba yu'minuna bihi suna imani da shi mana waɗanda muka ba su littafi su ne halin kitabi ko yu'minuna bihi suna imani da ƙur'ani kamar wa kama abdullahi ibn salam abdullahi dan salam cikin ɗaiɗaikun yahudawan madina shugabannin yahudawa da ya musulunta ya mika wuya ga allah subhanahu wa ta'ala da wanda yake tare da shi saboda taurin kan yahuda duk shekarun da manzo allah goma ya madina ba su yi imani ba sai ɗan kaɗan kuma ga su ga gidajen musulmi kuma an yi zama da su shekara da shekaru wajen shekara biyar aka zama da su garin madina ba ana zaune da su lafiya manzo Allah ya ce su zauna da su da mutanen madina duk ɗaya suke su zai su yahudancin su musulmi su yi musuluncin su amma ni tun da zama ya hada su manzo Allah bai ce ku kwashe kayan ku ku bar mu garin mu ba annabi alaihi salatu wassalam ce ba sai da mu da ku da al'umma guda ɗaya ne zama muke wuri guda ɗaya muna ganewa ko tunda muna zama wuri guda daya tunda muna zama wuri guda daya to babu wani wanda ya sai taba wani duk wanda ya zo daga waje ya taba ba yahudi kamar ya taba musulmi duk wanda ya zo daga waje ya taba musulmi to kamar ya taba kamar ya taba yahudi ku ba ku gani adalci yawa wanda biyu da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya gwada masu amma duk da haka nan wannan bai kara musu komi ba sai kyama da kin addinin musulunci Manzala ya ce duk wanda ya kashe ba Yahudi ko duk ba Yahudan da ya je ya banna ya kashe wani in aka ce za a biyan diya to to da mu da yahuda za mu haɗuwa mu biya wannan diya mu haɗa kuɗi su su ba da rabi mu ba da rabi a je a biya diya ba yahuda ya ɓanna wai je ya kashe wani saboda kirkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ya ce in cikin musulmi wani ya je ta'adi ya kashe mutane in za a biyan diya da mu da su za mu gamuwa mu biya ba dade ba sai cikin musulmi wani ya je ya kisan kai sai manzo Allah ya tinkaro gidan Yahudawa domin ya karbi ya karbi diya rabi a hada jiya biya sai suke su zanne suka ce yaya aka yi manzo Allah ya gaya musu suka ce madalla bari mu je mu gaya ma sauran shugabanni da mutane a tattaro zauna nan manzo Allah haka bayan gini manzo Allah ya zanna suna kewaya suka ce to ga damar kashe shi wata yi mai gari gaba da mai duniya ma gaba daya ya ba ku dama ba tsoron ku yake yi ba mai tsoron kowa sai Allah kirki ne ya nuna muku da halayya kawai suka kewa suka ce to ga dama kashe shi wata yi tunda ya kawo kanshi gidan mu kashe shi shikenan manzo Allah na nan zanne da shi da sauran sahabbai ana tattaunawa suna jiran Yahuda su kawo sai Jibril ya zo ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ka tashi ka koma gida domin yahudawa suna can suna shawaran kashe kaza shi amma za Allah ya tashi ya ce ku tashi mutum suka ce ina zama ya rasulullah ba san sirrin da ya da mala'ika jibril ba sahabbai suka ce ina zama mu tsaya mu karbi diya manzo Allah ya ce daga baya an karba ku tashi mutum can aka samu wani ashqahu wani kuddari nasu wani katon azzalimi sakare mara hankali ya ce shi za a ɗaukar katon dutse ya je wa manzo Allah shi kenan ya yi saman ɗaki aka mika mai dutsen ya ɗauko ya aza ya cillo shi haka ya ce kai ba idan ya tahe shi wa yahuda suka ce kai mi ya ce wallahi ba nan suka ce ya kawun kaɗe kawai yahuda sun san gaskiya kawai suka ce gaya mai aka yi cewa ga abin da za mu mai suka ce wallahi koren mu za a yi ƙaryar mu ta ƙari zaman mu nan shi kenan kuma duk da haka nan inda kun san shi haka yake dan me ba za ku musulunta ba kun san ana iya gaya mai wani sirrin da babu wanda ya san shi dan me ba za ku musulunta ba kenan annabi ne amma su sun kwammace haka dai gara su mutu suna kafirai gara su kai wuta da su ji kunyar duniya gara su ji ta lahira yake nan manzala yana koma gida ya ce ku je ku kai mai hudawa sako zaman su ya kare na suka ce ba mun gaya muku ba dama tun da muka leko baya nan mun san shi kenan an gaya mai ga abin da za ya mamu tunda kuma ga abin da ya mamu kirki mu mun ke mai kirki to koran mu za yi sallah ce daga yau kabba yahudi ya zanna tare da mu cikin garin madina kwashe kayan ko ba mutane wuri yahudi kenan ba abdullahi dan salam din nan ɗaya daga cikin manya-manyan su ne shi ana shigowa garin manzo Allah na hijira radda manzo Allah ya shigo Madina nan yadda ya ga taro taron tarban manzo Allah yace ya musulunta ya ga yadda Madina gaba daya kowa ya hita aka yace to ya musulunta Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauka yace yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah na musulunta kuma ni nan da kake gani dai garin madina da yahudawan da suke madina ni ne malamin su yace amma yahuda makareta ne tsattan makareta ne yace ba su da kunya ko kaɗan yace in kana so ka sani ya rasulullah bari in ɓoye cikin ɗaki ka kira su ka tambaye su ne wane ne zala ya kira su ya ce kai wasu abdullahi dan salam suka ce kawai hada khairuna wa ibn khairina wa akramuna wa ibn akramina wa alamuna wa ibn alamina wannan ai cikin mu babu alheri kamar shi ba mutunan ce shi irin shi ba malami irin shi zala ya ce to in ya musulunta ya za ku suka ce hashahu min dalika Allah ya kiyaye ya za a yi da ilimin shi zai bi ka sai ya fito ya ce masu ya yahudu a shahadu an la ilaha illallah annan muhammadar rasulullah yau na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah na shaida muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne shikenan suka ce hada sharruna wa ibn sharrina wa azalluna wa ibn azallina wa jahiluna wa ibn ajhalina a ce wannan duk cikin mu ba mugun mutum irin shi gidansu duk wulakantattu ne uwayen shi duk mutanen banza ne ce ya rasu da ba na gaya maka ba malamin sa ya musulunta me ya kamata su yi wasu musulunta amma suka kiya to Allah yake alladina atainahum alkitaba waɗanda muka ba su littafi su ne ahlul kitabi yahuda da nasara cikin su yu'minuna bihi suna imani da shi sura abdullahi dan salamu da wanda yake tare da shi wa min haula'i kuma daga cikin waɗannan yani mutanen makka man yu'minu bihi akwai wanda yake ba da gaskiya da alqur'ani ko kuma Allah ta'ala yana nufin da alladina atinamul kitaba waɗanda suka riga suka wuce zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su yi zamani da manzon Allah ba sun riga manzon Allah sun wuce tun manzon Allah bai zo ba sun imani da za su iske alqur'ani da za su yi imani da shi muna ganewa ko waɗanda kuma Allah ya ce wa min haula'i daga waɗannan tana yiwa Allah ta'ala yana nufin daga cikin waɗannan alil kitabin da suke raye a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda yake imani shi ma da alqur'ani mai girma Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina ba kowa yake musu da jayayya da kin yarda da ayoyinmu ba tare da bayyana su tare da gushewar duk wata shubha da gare su illal kafiruna sai dai kafirai mana sai waɗanda suka yi nisa a cikin kafirci waɗanda suka dage akan kafirci kaman Ka'ab ibn al-Ashraf Ka'ab ibn al-Ashraf da shi da ire-iren shi wanda ya zanki zambo ga manzon Allah kuma ya zanki wato yin sharri ga matan sahabban manzon Allah a cikin garin Madina wata rana da abin ya kai ya kawo manzala ya yi haƙurin ya yi haƙurin ya yi haƙurin ya ƙi bari manzala ya ce wa zai je ya kashe kabin ibn al-ashraf shugaban yahuda madina ne gaba ɗaya na sarauta shi ne sarkinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa zai ta ya kashe shi abdullahi ibn masalama ya ce ni ya rasulullah da shi da wasu mutane suka kama hanya suka je su kashe shi sarki ne katon gida ke gari irin gidan sarauta babban gida gida da kasuwa cike da shaguna cike da mutane ciki katon gida ne da benaye ciki suka shiga suka kashe shi ya san gaskiya amma ya kibinta kuma ya koma yana batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana batanci ga matan musulmi waɗanda suka yi imani da Allah da manzon Allah sai manzon Allah ya ce a je a kashe shi suka je suka mai wayo suka mai dabara suka kashe shi suka same da takobi suka ta datsa irin mutanen nan ne zabga zabgan mutane suka da zan ki datsa mai sai da ya zube kasa Allah ya kiyaye Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun وما كنت تتلو ya rasulallah baka kasance kana karantawa ba min qablihi gabanin alqur'ani baka zamanto kana karanta min kitabin wani littafi ba gabanin qur'ani manzo Allah bai taba karanta wani littafi ba kuma bayan shi ma bayan qur'ani ya sauka manzo Allah bai kasance yana karanta wani littafi ba sai dai alqur'ani wala taqutuhu bi yaminik kuma ba ka rubuta shi da hannunka na dama gabanin zuwa alkur'ani ba ka taɓa rubuta wani littafi da hannu ba ba ka ma taɓa yin rubutu ba yasa ake ce manzala al'ummi bai karantawa ga littafi ba ya ɗaukar takarda ya mata rubutu sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam duk karatun shi cikin kai yake me yasa Allah subhanahu wataala ya na manzon Allah bayan gabanin sauka alqur'ani ya karanta wani littafi ko gabanin sauka alqur'ani ya rubuta wani littafi Allah ya ce idan da a ce ka taba karanta wani littafi gabanin alkur'ani ko ka taba rubuta wani littafi gabanin alkur'ani lartabal mubtilun masu karyata ka sun yi kokonto da shakku da su su ce dama irin abin da kake karantawa ne tun da dadewa an san ka kana karatun shi dama irin abin da kake rubutawa ne yanzu da ka kare rubutun ka ce to ga sakon Allah dan ka ayi haka nan kowa ya shaida manzo Allah bai taba rubutu ba bai taba karatu ba dare dai Allah ta'ala mai da shi annabi dare dai Allah ya bashi damar iya karatu dare dai Allah ya saukar mai alqur'ani mai girma aka tashi da safa aka ji manzo Allah na iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم dare daya shi kenan da an san shi da karatu za a ci a cikin abin da yake karantawa ne da an san shi yana rubutun cewa za a cikin abin da ya rubuta ne yanzu yake gaya muku Allah ya saukar mai da wahayi to amma haka bata faru ba kuma kowa ya shaida wannan ita ce babban mu'jiza ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa mai alburda ce kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan ya ishe ka ga mutunan da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba mu'jiza a ce ya zama to babban malami ya zama to ma malamin duniya ya zama to ma Allah ya bashi ilimin da bai ba kowa ba sallallahu alaihi wasallam aka ba shi malami mala'ika wanda bai kuskure allamahu shadidul quwa domin ratin fastawa wa huwa bilufuq ila'la kuma da na fatadalla fa kana qaba qausaini a wadina aka gama shi da malami wala qadara yahu bilufuq almubin wa ma huwa al-ghaibi bi dhanin ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين aka gama shi da malamin da bai tuntuɓe bai kuskure ba wanda ya sai baya cin hanci ina ma ka gane shi baka san lokacin zuwan shorin manzan Allah ba bare ka tare ka tare shi ga hanya ka ce ka kar abinda aka ce ka gaya mai kakka gaya mai ka gaya mai sabani in ma ka gan shi shi ba ya san kuɗi ba ya san abinci ba ya san mata ba ruwan da duniya ko ka gan shi ma da Allah zai baka damar ka game da mala'ika Jibril duk ka kawo mai bukatun duniya ba ruwan da su bai ci bai sha sai ka je ka ci abin ka sha abin ka shi na ruwan da kai kuma shi la ya'sil Allah ma amarahu shi bai saba ma Allah umarnin da Allah ya bashi ba kamar kai bane da kai ne za a baka sako wani ya tare ka kuma ka fasa ko ba haka ba ana da baka sako kamar yadda aka ba wani mugun mugun bahari sako aka ba bahadan kwarai aka ba sako shi kuma sai ya tare shi shi kuma sakon na wanda aka ba ne in ya je a kashe shi shi kuma wannan makwadacin sai ya tare shi ya ce kawo ya ce bayan ka tashi sarki ya ce yi maza in zo wurinka in tare ka ne ya kamata in kai wannan sakon ba kai ba kenan sarki ya ga bayan kwana biyu mutum ya dawo ya ce ya kai ka dawo ya ce ya kai wa wani ya ce mani bayan mun tashi daga nan bayan na tashi ka aike ni ya tare ni ya ce ka turo shi ka ce shi za a ba wasiƙa ya kai ba ni ba kaga dan adam kenan in mala'ika ne ko me ka gaya mai bai sauraron ka saboda ya san da sarkin yana so ya ci ga wanda za a ba to ya za a sako ya zo ba ta hanyar sarki ba ta wata hanya kaga da baki da baki sarki za ya gaya mishi to shi mala'ika ba ruwanya da kai ba ya sauraron ka ballantana ma ba ganin shi ba kai ba to shine malamin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to Allah ta'ala ce da ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karanta wani abu gabanin alkur'ani ko yana rubuta wani abu na alkur'ani so da masu karyata sun yi kokwanton cewa cikin abin da yake karantawa ne ko yake rubutawa Allah ka samu dace Allah ka kara mana imani Allah ka shahi mana hawayen mu gaba daya ka kara fahimtar da mu alqur'ani mai girma na'am babu tambayoyi da yawa kenan ko?
amma uku ce bari mu ci ko bari a ci gaba a ƙara karanta aya dai ba tambayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun Allah mai girma da daukaka ya ce bal rabu da wannan magana ko shi alqur'ani ayatun bayyinatun ayoyi ne waɗanda suke bayyanannu fi sudurin ladina utul ilma a cikin zukatan waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ilimi da shi kaga qur'ani in ka haddace shi ba cikin kanka ka haddace shi ba cikin zuciya ka haddace shi ko ba haka ba zuciya ita ke rikewa ba ba kwalwa ba dan ka kana hiddo magana ta baki ba dan yana cikin kwalwarka bane zuciya ce ke ba baki yana faɗi duk da ke matsala ce ta sabani tsakanin malamai na addinin musulunci haka ne ko? da yawa daga cikin masu ilimin zamani suna ganin cewa da abin da za ka riƙewa kana riƙe shi ne cikin kankako to da yawa akwai da yawa kuma cikin malaman musulunci su ma suna ganin da abin da za ka haddacewa kana haddace shi ne a cikin kai wasu kuma suna gani saboda ire-iren waɗannan ayoyi kana hardace shi ne a cikin zuciyarka kamar yadda Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha ashe fahimta ga zuciya take ba ga kai ba a ce kanka ba ya da a zuciyarka ne ba ta da fahimta inda na Allah ce fi sudurin ladina utul ilma a qur'ani yana nan cikin zukatan waɗanda aka ba su ilimi duk wanda Allah ba ilimi ya ba ilimin Qur'ani to cikin zuciyar shi ne ilimin yake yana ka zuciya take har da cewa take rikewa ita ce kuma lokacin da ka so abin kuma sai ta baka baki sai ya faɗi Muna gani ya ko? To Allah subhanahu wataala ya sanya Alƙur'ani a cikin zukatan a cikin zukatan waɗanda aka ba su ilimi. kyauta Allah subhanahu wataala ya ba su suke haddace Qur'ani mai girma kamar yadda muka faɗi da zo Allah ya baka hadda alqur'ani tun daga Fatiha min aljannati wan nas kuma Allah ya baka da wasu kirawoyi ma gaba duka haddace in ka zo nan ka san nan ya za karanta nan ya za karanta nan duka Allah ya baka wannan mu kadai ke da wannan mu kadai littattafan mu ake haddace su littattafan mu duk gaba ɗaya na addinin musulunci na hadisi da qur'ani duka Allah ya bada saukin a haddace su duka a haddace qur'ani kuma duk ma da tan nan da kake ji na ilimin hadisi su bukhari su muslim su abu dawud su tirmidhi su nasai su ibn majah su imam ahmad su imam malik dukkan su mahaddatan qur'ani barijin saboda sun zo sun rubuta littattafan hadisi ba san qur'ani ba sun yi ka sanin qur'ani shi Qur'ani saboda ya zama tilas gabaninka har da hadisi har da shi shi yasa ko maganar shi ma ba yi saboda da shi ake farawa kuma suna yin shekaru shidda zuwa bakwai dai suke har da ci Qur'ani shi yasa ba ma magana lokacin da suka yi ishirin suna da hadisai sun yi dubu ɗari cikin kansu shekara ishirin shi Qur'ani tun ana ɗan shekara bakwai takwas an har da shi kuma an san ma'anar shi ƙananan yara lokacin da suka kai shekaru 20 kuma to in ka lalabe su bari lalaban su Qur'ani yana nan daram ya girgiza ba ko kadan in ka lalabe su hadisai kuma da wasu ilmin muka sai ka same su ga sunan wani kogi ne babba da wannan shekarun ƙanana yasa da shekara 25 sai ga mutum ya zama babban malami a wancan lokaci da maka fassara ta Qur'ani ma fassara ta hadisin manzon Allah Allah ka yauta mana irin su wa ma yajhadu bi ayatina ba kowa yake jayya da ayoyin mu ba illa zalimun sai waɗanda suke masu zalunci ne Allah ya kare mu daga gare su wallahu ta'ala alam sai da yanzu aka ji wa tambaya kuma ake ta aikowa
a yace mutum ne ya gama sallah kuma yana wasu wasu ya ne kai mutum yana sallah yana wasuwasi har ya kare cikin wasuwasi yake sallar shi ta yi in dai ba wasuwasin hana shi wani abu ba in dai yana yana tunani sallar shi ta yi sai dai ya samu ragowar lada wannan wasuwasin da ya dauke mai hankali
yace ma ya ce ko ya halatta mutum mai da alƙunutu kabar wajibi
ko ko ya halatta mutum ya mai da alƙunutu kabar wajibi kamar ya shi ne zai mai da abin wajibi ba Allah ba wajibi cikin addini ba mai wajabtawa sai Allah da manzon shi ba mai sunnantawa sai manzon Allah haka amma kai ba ka wajabtawa kamar shi matsayin yana nan na sunna ce in kana da dama ka in baka da dama ka bari sunna ce a wurin su malamai ma mustahabbi ne alqunutu sada kenan ba kai ne zaka wajabta ma kanka ba Allah ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su wajabta ma na'am
yace mallam yace ba yace mahaifinsa yace kawo shi yana kasuwa ne na kasuwa waya wato mahaifinsa yace kawo su yi kasuwa to mahaifin ya ce yana son waya ya ce ya halitta amshi kuɗin nashi
waya yake sai da shi waya ne yake saya mutum ne yake sai da waya wayoyi wayoyi yake sai da salula ba waya wannan ba waya ta gini ba wayar salula sai baban shi ke son waya sai baya kuɗi ya ce yana so ya kawo mai waya ko ya halitta amshi kuɗin me zai hana wa kasuwa ce kake yi ana ba da kyauta ba sai ga an kwana ciki ba baban na shi ba sai yana da karin ba da kyauta ba ta rana zai ba shi yana cikin nema ya halitta ba da ya halitta karɓi kudin na'am ana kasuwa tsakanin da
Malam ce, ƙarshe gemu a cikin masallaci ko ya inganta?
Wai ko ya halitta a sharce gemu cikin masallaci, sharce gemu. Ba laifi ba ne, domin shi gashi ba najasa ba ne, amma dai a ƙazamta ne haka. Ma dai wanda dan kayi sallah cikin masallaci da gashi sallah ka tana nan ka zama tare cewa da dan adam yana kyama haka to kenan duk abin da zai sa mutum kyama da tashin zuciya a cikin masallaci to bai kamata a aikata shi ba in kuma Allah ya sa gefen ka tsayayye ne bai hita an kana ka san wani yana shartar gefen shi yana ta ziddawa wani kuma zai ta shata abin shi babu komi amma dai wanda ya dai ka hito wa shi kai to waje ma kaɗan ya yi zama ikhlas tsarkakewa ka zo gaban mutane kai ta wani abun ga haka ka koma gehe ka hito daga masallaci inda ba mai ganin ka
wannan cewa shi na da abokin kirista sai tambaye shi ya mashi bayani bisa shika-shika musulunci guda biyar sai ya ce kuma ya mai ya ba shi bayani ɗaya bayan ɗaya shi na iya shi ba shi wani bayani ni zai hana wa ya ce yana da aboki ne ko?
eh aboki ke gare kirista sai ya nemi ya gaya mai shika-shikan musulunci ko ya halitta ya gaya mashi ya halitta mana Allah ya ce wa in ahadin min al-mushriki na ba istajara ka fajiru hatta ya sma haram Allah zamanin manzo Allah yahudu da nasara kiristoci zuwa masallacin manzo sai su yi ne masallacin manzo Allah manzo Allah yana ta musu bayani ba ga na cikin Qur'ani ya alal kitab nawa ke akwai cikin Qur'ani Allah dai yana masu bayani ta hanyar manzon Allah ya halitta na'am to sai bara addu'o'i waɗanda suke bara addu'o'i Allah ka san su Allah ka biya mu kowa bukata Allah ka yaye mu kowa Allah ka sauƙaƙa mu kowa ka biya mu kowa bukata shi ya Allah wasu bayan Allah da suke bara addu'a suna cikin mawuyacin hali a wurin al'ummar musulmi Allah ya yaye musu matsalolin da suke ciki Allah ya yi musu Allah ya yi mu dukkan musulmi gaba daya Allah ya kawo mana sauƙin rayuwa Allah ya sauƙaƙa mana abin da ya cikin rayuwa Allah ya sauƙaƙa mana shi abin da ya tsanani Allah ya kawo rangwamen shi abin da ba mu da Allah ya ba mu shi wanda muke da kuma Allah ya sa mai albarka Allah ya rika mana shi Allah ya kare mana shi Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwa mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu rayuwa mai albarka ka ba mu ilimi mai albarka wannan komawar lakwal da yaran mu suka yi Allah subhanahu wataala ka sa komawa ce ta alkhairi alkhairin da ke cikin koma Allah ka ba su sharrin da ke ciki kuma Allah ka kare su ya Allah Allah ka shiryar da su ya Allah Allah ka sa wannan komawa ta zamanto mafarin ɗaukaka addinin musulunci ta zamanto mafarin ci gaban ƙasar mu da ƙasashen mu ma gaba ɗaya ya Allah Allah ka ba yaran mu ilimin da zai taimaki addinin mu ilimin da zai taimaki ƙasar mu ya Allah ilimin da zai kawo ƙasar mu ƙarhin tattalin arziki Allah ka ba su irin wannan ilimi ya Allah. Allah ka maida su yara manyan gobe ya Allah. Masu albarka masu natsuwa mutanen kirki. Allah ka kare su daga sharrin shaidanun mutane da aljannu ya Allah. Allah ka kare su daga makircin aljannu da mutane. Ka kare su daga makircin mutane da aljannu ya Allah. Da kaidan aljannu da mutane gaba da ya Allah. Ka shiryar da su shirya addinin musulunci ya Allah. Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah. Waɗanda ba su da lafiya a cikin mu nan ko likita ko suna gida Allah ka ba su lafiya. Allah ka ba su lafiya Allah ka kare kafa da su ya Allah Allah ka sa ka fara ci a gare su ya Allah waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu da gafara Allah ka ji kansu da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka zama mana su gida aljanna Allah ka sa mu kare da wannan duniya lafiya ya Allah Allah ka yafe mana zanubban mu gaba da ya Allah Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo mana karshen yan ta'adda da yan bindiga da barayin gida da barayin daji ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah ka kawo karshen maki su da kairinsu ya Allah da ƙarshen masifarsu ya Allah Allah ka sa su gane abin da suke ba daidai bane ya Allah Allah ka ba jami'an tsaron mu gaba ɗaya cin nasara akan su ya Allah ka kare rayuwar jami'an tsaron mu ya Allah daga harara yan ta'adda da yan bindiga ya Allah daga barayin gida da na daji ya Allah Allah ka kare su ya Allah ka kare yaran mu daga shaye-shaye da sace-sace ya Allah da mugayen ɗabi'un da basu dace da musulmi ba ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani آمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. 我这。